الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وموالاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم laraba sha takwas ga watan shaban hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarifi hukuki al-mustafa ya ce kala sufiyan ko ce ya ce Ƙala Sufiyan, Sufiyan ya ce, Sufiyanu ɗinnan malamai sun ce mutamali ne ta yiwu Sufiyan bin Uyaina ko kuma Sufiyanu Sauri. Ya ce, wannan ƙarshen ayan da yake cewa innan kanu saru na fil khairati wa yaduna na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ko to wannan khashi'in din yace huwal huznud da'im shine wannan bakin cikin da ya dawoma ga sifa na manzanni don damuwa na abin da yake faruwa da ainihin al'ummansu. Fi ayin kasiratin a cikin ayoyi masu yawa, zakara fiya min kisalihim, Allah ya ambata min kisalihim daga ainihin ɗabi'un annabawa da manzanni, wa mahasini akhlaqihim da kuma kyawawan ainihin ɗabi'unsu addalati wanda yake nuni ala kamalihim a bisa kamalan su ainihin manzanni. وجاء من ذلك في الأحاديث كثير مديوا يازو من ذلك daga wannan ainihin bangaren fil ahadisi a cikin hadisai diyawa ya zo wanda yake nuna ainihin kamala na manzanni ka kauli sallallahu alaihi wasallam kaman fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal karim ibn karim ibn karim ibn karim yace innama kadai mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shine Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim annabi Yusuf dan annabi Ishaq dan annabi Yaqub annabi Yaqub dan annabi Ishaq annabi Ishaq dan annabi Ibrahim kaga salsala gaba ɗayan su manzanni ne nabiyyu bin nabiyyu bin nabiyyu bin nabiyyu yace ko kaga shi annabi Yusuf annabi ne dan annabin Allah annabi Yaqub shi annabi Yaqub dan annabin Allah annabi Ishaq shi ko annabi Ishaq dan annabin Allah annabi Ibrahim kaga duk wanne yana nuna ainihin sifa na kamala wafi hadisi Anas ya zo a cikin hadisin sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu yace wa kazalikal anbiya hakanan annabawa su ma tanamu ayunuhum wala tanamu qulubuhum zuka idanunsu yana bacci amma zukatansu ba sa bacci haka sauran annabawa ma gaba ɗaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma idan shi yayi bacci zuciyar ba ta yi haka nan annabawa kamar yadda ma'aiki ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam warwiya arwaito cewa anna sulaimana annabi sulaiman kana ya kasance ma ma utiya minal mulki tare da wannan abin da aka bashi na mulki la yarfa'u basarahu ila sama baya daga ganin shi zuwa sama takashu'an saboda risinawa wata wadu'an da kuma ainihin tawadu kaskantar da kanshi lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki kaga su sai ya zama duk abin da za a ba su na kamala wannan abin sai dai ya kara musu tawadu'u ya kara musu kaskantar da kai ba kamar sauran ainihin mutane ba wanda wani gwargwadon matsayin shi gwargwadon yadda zai nuna izza da ainihin buwaya to su kuma gashi nan za a ba mutum daraja kurewa amma kuma sai ya sauke kanshi saukewa na kurewa kaga shi daga kai ma ya kalli sama baya yi saboda tsoron Allah da kuma kaskantar da kai ga Allah wa kana yutimun nasa da za'izal aɗimati ya kasance yana ciyar da mutane daɗaɗen abinci amma shi kuma wai a kulu khubzar sha'iri sai ka ga yana cin gurasa ne sha'ir sha'ir bata kai alkama ba ma sha'ir ainihin alkama ta fi sha'ir daraja ta fi ta daɗi to shi sai ya ci ainihin gurasa ne sha'ir kaga abin da ake so kenan kowane shugaba ya kasance a zahiri ka fi kowa amma kuma an duba yadda ake tafiyarwa kai kokarin ka talakawan su ji daɗi kai ɗin ba matsala ko baka ji daɗi ba kai dai talakawan na ƙasan su ji daɗi mu ko yanzu abin sai zama akasi gwargwadon matsayinka gwargwadon jin daɗinka da morewanka ka duba dai matsayin annabi Sulaimana Allah ya bashi mulkan layan bagi li adin min badi yace ko tunda yanzu duk girman mulkin yanzu idan ka gwada ran Suleiman ai ko daga bai kai ba to amma duk da wannan kurewa mulkin shi sai ta ba mutane kayan daɗi shi dai kokarin shi talakawan su ji daɗi in sun ji daɗi sun yaba shi ba matsala bane sai ya ci gurasa da sha'ir yawwa to haka nan ainihin annabi Suleimana ya tafiyar da mulkinsa wa yakulu kubza sha'iri wa uhiya ilayya to har sai da ka an yi wahayi zuwa gare shi aka ce ya ra'asal abidin ya kai ainihin shugaban masu ibada wa buna mahajjati zahidin ya kai dan tsatsakin masu dudu ma'ana dan wanda yake jagorancin zudu shine annabi dawuda kaga wannan aikin da suka yi shine har ya kai ga Allah ya yaba musu da irin wannan yaba wa kanatul ajuz yace kuma annabi suleiman a matsayin shi din nan za ka ga tsohuwa ta atari duhu tana bujirowa annabi Suleiman wa huwa ala rihi yana kan iska shi ba ba wai jib aka bashi ko wani jirgin sama ko iskan nan da kake gani a kanta zai hau ya zauna da shi da jama'an shi tafi duk inda suke so ba komai kawai kana ganin shi gashi nan iska ce take tafiya da shi Allah ya kore mar iska to kadir yayi kurewa mulki kenan ko yana kan iskan yana tafiya fi junudi a cikin rundunarsa ga iska ɗin ga komai to ya ce Suleimani ina da magana shi kenan sai a muru riya sai umarci iskan sai ya kibu ta kibu sai ta tsaya ce iska dakata dakata ga wata ainihin baiwar Allah bayan zurfi ya hajati ha sai ya tsaya ya nazari cikin bukatun ta baiwar Allah me ya faru ta ce akwai kaza kaza kaza kaza sai an gama ya gama tsiya mata bukatun ta ya saurare ta wayan bi kuma sai ya kama hanya ya tafi yanzu ke ya min yadda ko ciyaman na local government ya fito cikin escort ɗin shi yana tafiya a ce ga wani dattijo ko ya ce bawan Allah da Allah dakata muna da bukata a unguwar nan sai ya ce ku dakata ku dakata babu me bukatar ya gaya mar a biya mar bukatun a haɗa shi da masu komai sannan ya ce a ci gaba to annabi Suleiman da duk girman nan nashi da mulkin nan nashi tsohuwa za ta fito kuma fa bujurowa ba wai ta je gida ta nemi ganin shi eh kawai yana kan tafiya za ta dakatar ta ce ita tana da magana shikenan kuma sai ya ce a dakata sai ya saurare ta Aha, wakila aka ce Yusuf, da nabi Yusuf, malaka ta ju'u, me yasa kake jin yunwa kake barin kanka cikin yunwa don wani lokaci annabi Yusuf da ganin shi an yana cikin damuwa na jin yunwa. Ake cewa ya kake jin yunwan nan wa anta ala kazainil ardi kai ko kana kan taskokin ƙasa ba ya ce ij'alni ala kazainil ardi in ya fizun alim ba to ai an sanya shi duk wani ainihin abubuwa na arziki na wannan ƙasar lokacin yana hannun shi. to amma kuma sai ya zauna yana jin yunwa aka ce me yasa haka kana sai ya ce ai akhafu an ashba'a fa ansa alja'i'a yace ni abin da yake tsoro kar in koshin manta da masu yunwa ka gan ina jin yunwa zan yi tunanin akwai wasu talakawa masu jin yunwa sai in bi su ma su ai kokari su koshi yace to shi yasa baya koshi din warawa abu huraira Abu Hurairah ya rawaito radiyallahu anhu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kufifa ala Dawud al-Qur'an an sauwake wa Annabi Dawud karatun littafin shi na Zabura shine al-Qur'an anan an sauwake mar karanta kainin Zabura din fa kana ya'muru bi dabbatihi ya kasance yana umurnin a ciro dabbar sa fasu siraju a daura mata sirji kamar yanzu misali yace a fito da mota a gogoge zai ta munguwa ba to a wannan tsakanin sai ya ƙarawul ƙur'ana sai ya sauke wannan ainihin littafin zaburan gaba ɗaya duk girman zaburan nan kafin a fito da dabbar a gyara a sa sirri shi ya riga ya yi sauka kawai sai ya hau a kama hanya kabla an tusraja tun kafin a sa sirrin ma shi ya riga ya sauka wato wannan wani matsayi ne Allah yake ba wa bayinsa gwargwadon yanayin tsoronsu da kusancinsu da Allah ana ce mar ɗayu ko bastu ɗayu huruf ko kuma ɗayin kuɗa akwai ɗayin huruf ɗayin huruf shine abin da yake karatu mai yawa sai Allah ya ma ɗayin shi gaba ɗaya sai ka ga a lokaci ɗaya mutum ya yi karatun da a kwanaki ko a watanni ko a shekaru wani ba zai iya yi ba to wannan amar ɗayin huruf ko kuma basu zaman wani kuma za mar basu zaman dan lokacin kaɗan ne amma Allah sai ni karmar da shi yayi abin da a shekaru ba za yi ba a ɗan wannan lokacin kuma da gaske yayi ɗin yawwa to wannan Allah ya ba wa annabi Dawuda irin wannan kafin a fitar da dokin a sirrince shi ya sauke ainihin zabura. Wala ya kulu illa min amali yadihi amma ka jibo matsayinsa baya ci sai daga aikin hannun shi kaga shi ai mai mulki ne a zamanin shi mai mulki ne kurewa shine shugaba shine sarki amma kuma sana'a yake yi yana cin abinci. La ya kulu min amali yadihi baya ci sai daga aikin hannun shi. Qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace kaga a Qur'ani ma mahallu shahid Allah yace wa alanna lahul hadid mun rausasa mishi bakin karfe bakin karfen nan Allah sai ya tausasa wa Annabi Dawuda sai ya zamo kaman sotuwar zuma duk yadda za ga sotuwar zuma yadda za a sarrafa ta shi karfen nan ya dauka haka zai sarrafa shi wa alanna lahul hadid an imal sabiqatin Allah yake ka aiwatar da surke masu cikan saka wa qaddir kuma ka daidaita su cikin jerawa din ma'ana kai surken daidai yanda ba zai yi yawa ga mutane ba ba zai kaɗan ba yadda kowa ya sa zai gamsu wato an ce annabi Dawuda wata rana ya shi dama al'adan shi zai fito sai canza kaman shi ya fito irin kama na talakawa sai ya shiga cikin jama'a ya rika cin me ake cewa akan shi kaga ai dole zai rika jin ko laifukan shi gyara ko wani abin da yake wanda ba daidai ba ko me to yana canza kama yana ji din kuma duk gari ana yabon shi ana yabon shi yana ƙara tawadu'u wata rana sai Allah ya turo mala'ika da sifan mutane shikenan kuma dama yana dukan cikin mutane haka ke ganin sarkin garin nan ya jama'an garin nan kaza sai ya gamu da mala'ikan sai mala'ika ya ce kai ai dawo da mutumin kirki ne kaza kaza kaza ya ce sai dai matsalar sa guda ɗaya ce ce me ce matsalar ya ce yana ci a baitul mal shi kenan daga jin wannan sai roƙi Allah ya ce ya Allah ka bani sana'ar da ba sai na ci a baitul mali ba shi kenan Allah sai ya rusa mar karfe kawai ya ce ka je an sarrafa ma karfe ka kera yadda kake so sai ya zama in ya saka sulke a rabin yini zai saka sulke amma sai sai da shi dinari dubu ko dirhami dubu sai sai da shi sai ya zama kawai ya wadatu gabanin baitul mal gaba daya da aikin hannu sai yake ci kaga aka fi yanzu yanzu ba wai ma ci a baitul mal din ba ba wai sata a baiti ba baitul mal din ma ya zama na shugaba kawai sai ka an ce shugaba kaza kaza yake samu a wata ko kaza yake samu wai giran din nashi ne ake cewa har wani shugaba yana ta kai kai mu kam zamanin mu ai ba mu samu kuɗi ba wani su ne suke ɗiban kuɗi wani zamani ta so kuɗin sa ne kaza ba nashi bane amma kawai zan kaddara ma nashi ne za ka ji na cewa ni fa ba na so amma na barna da kuɗin mu ka gani duka duka sosai kwanan nan na gani ya fitar kowane state a kowane ko wata ne biliyoyin da ake kashewa a gidan gwamnati kawai kuma wannan fa banda office banda ainihin protocol banda a abin da za a kashe a gidan kawai in ka ji biliyoyin za ka yi mamaki to haka nan dai abin yake tafiya Allah ya rufa mana asiri aha yace ne wa kana sa'ala rabbahu kaji ba shi annabi Dawud ya roki ubangiji cewa an yarzuqahu amalan biyadihi yugunihi an baitul mal Allah ya arzikta shi aikin da zai yi da hannun shi wanda zai wadatar da shi daga baitul mal kuma ko yanzu ma ai za su iya yanzu haka kana gwamna za ka iya cewa ba za ka taɓa baitul mal ba ka yi ƙoƙari ka yi creating ɗin ko albashinka ka koma kana ainihin kasuwanci da za a koma kasuwanci ya koma zamani za ka iya kasuwanci baka taɓa wannan ɗin ba kuma ka ci ka sha ka more duk abin da kake so ka yi to amma ina ba zai yiwu ba ba za a yi ba na? to ka gani za ka iya sawa amma noma za ka kai kuɗin gwamnatin ma za ka iya ɗauka aro ka yi noman ka mai da gwamnatin ka ci a wannan riban duk wayannan abubuwan mutum yake zai yi zai iya amma sai dai kawai tsoron Allah da za a yi hakan ne babu eh eh eh eh to ka ji ba albashin sun ma wanda za a biya na aikin da kake yin ma ishe ka komai komai zai amma mutum ba zai iya ba eh eh to ka gani wanda za a dan ba talaka su samu su ma su suke kuma shi shi wato wa'annan abubuwan ba wato mutane suna yi ne wata dama ce wanda daga ƙarshe zai dame wa mutum duk daman da ka samu ba wai sai a lahira ba a duniyar ma yanzu a irin wannan zamanin ba irin zamanin da bane wanda za ka yi danyar ka yi danyar ba wanda ya sani yanzu talakan talakan yana da babbar waya yana shiga za ka ji an ce wani wani wani albashin shi kaza ne kuma aikin shi kaza ne kaza kaza to ga an wayar da mutane to ga mutumin ƙauye ma yana ganin ka azzalimi to yanzu bakin sa kawai da zai ma ba ya isa ba ya ce Allah ya isa ban yadda maka wannan kada ai ya shi mutum saboda haka shi adalci din kusan a yanzu ya zama daruri ga mai neman zaman lafiya duk wanda bai adalci ba to shi ma bai nemo kanshi zaman lafiya ba Allah ya kare mu aha yace wa kana haka ne yawwa ya roki ubangiji ya arzikta shi ya bashi sana'ar da zai wadatu daga baitul mal ya rika ci daga sana'ar hannun shi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu salati ila Allah salatu dauda mafi soyuwan sallah a wajen Allah shine sallan annabi Dawuda wa habu siyami ila Allah siyam Dawuda mafi soyuwan azumi a wajen Allah shine azumin annabi Dawuda to ya yake yi bari ka je kimar wa kana yanamu nisfal layli yana bacci rabin dare gaba daya an yi sallan isha sai ya kwanta wa yaqumu sulusahu yayi qiyamul layli sulusin dare gaba daya waya namu su bi sahu kuma ƙarshe su bi sun ƙarshen sai kwanta ya bacci yanzu haka sai ga mutum wai yana shan wani kwaya yana shan magani yana bacci wai zai wurdi zai kaza zai sallah zai ai wahalar da kai ne Allah ya wasta ama lokacin yanzu misali ka ɗauki dare awa goma ne awa goma nan ka wari awa biyar ka kwanta kai bacci ai ya ishe ka kuma in ka tashi awa uku da rabi ya ishe ka kai duk ibadan da za ka yi ƙarshe ka ƙara awa ɗaya da rabi zai ƙarfafa ka a ainihin da rana ka tashi kai duk abin da kake so to amma mutum sai ya cinye daren wai yau yana so ya aiki amma yana hira yana meme har yanzu lokaci bai wai lokacin aikin bai ba sai sha biyun dare jiki ya gaji kuma ya je yana shaye shaye kar ya bacci kaga wannan duwauta ne shi annabi dauda bacci zai yi na rabin daren gaba ɗaya in an kai tsakiyar dare lokacin ijaba sai ya tashi ta ibada ya sulusi gaba ɗaya kaga duk ibadan da mutum ya yi na sulusi na dare kamar awa uku da rabi ai ya isa sannan kuma sai ya kwanta ya huta kafin asuba to wannan shine mafi soyuwan sallah a wajen ainihin annabi da a wajen Allah yace wa habu siyami mafi soyuwan azumin kuma wa yusumu yawman wa yuftiru yawman shi annabi dauda azumin shi shine yau in yayi azumi gobe ya huta ya ci abinci jibi yayi azumi za ta huta haka yake tafiyar da ainihin rayuwar shi sannan wa kane yalbasu sufa ya kasance yana sanya rigan gashi baya sa riga na wani alhurma ko na wani ainihin jin daɗi a jiki rigan gashi irin wannan wul ɗin na sufi shi yake sakawa wayar rishi shara kuma yana shimfiɗa gashi irin buzu mai gashi ɗin nan shi zai shimfiɗa ya kwanta waya kul khubza sha'iri kuma yana cin ainihin gurasa na sha'ir bil milhi ramadi da ainihin gishiri da toka ma zai hada ya ci inda toka toka ma a gishirin duk ba matsala kawai zai hada shi dai in cikin ya dauka za a iya ibada shi kenan wa me wayan juju sharabahu bidumu'i kuma annabi dawo da abun mamaki tun daga wancan abin da yayi wanda ake ganin kamar khilaful aula ne na ainihin cewan wannan mutumin ya bar matan nan zai aura yana da mata casa'in da tara wanda har Allah ya aiko mala'iku suka zo suka yi suma a gaban shi wanda daga baya gane ashe da shi yake to tun daga nan da ya fara kuka na da dama na tsoron Allah da ya yanke kukan ba har ya wafaci har ya kai ga wayan zaju sharabahu bidumu'i yana cuɗanya abin da yake sha da hawaye hawayen baya tsayawa har in yana sha za ga hawayen yana zuba cikin abin da yake sha din walan yura dahikan ba taba ganin shi yana dariya ba badal qatiyati bayan wannan abin da ya faru din wala shafisan bi basari ila sama ba taba ganin shi ya daga tsanyen ganin shi ila sama zuwa sama ba haya amin rabbi azza wa jalla saboda ainihin kunya min rabbi daga ubangiji azza wa jalla sannan walam yazal bakiyan hayatahu kulla bai gushe ba yana ta kuka rayuwar shi gaba daya sai mu tsaya nan wakila baka hatta wakila aka ce baka annabi dawud ya yi kuka hatta na batal ushba ko hatta na batal ushbu min dumu'ihi har sai da ciyawa ya tsiro da hawayen annabi dawuda wa hatta har dai ittakhazati dumu'u fi khaddihi ukhududa har sai da ainihin hawaye din ya riki makwarari fi kaddihi a ainihin kundu kuke saboda tsabar hawaye da har sai da hawayen yayi alama makwarari kamar yadda ake ruwa ainihin lambatu ya wuce har sai da yayi irin wannan ainihin kundu kuke shi sai mu tsaya alhamdulillah